شفقته ورأفته صلى الله عليه وسلم
za ku ji bayanin ce wato alakauhu ala wajen mahabba tausayawa da jin kai da rahama na wannan annabi namu فأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق فقد قال الله تعالى في amma kaga tsoron da tausayin da annabi yake da jin kansa da rahamarsa to wannan ga dukkanin halitta ne baki daya kowa da kowa
نعم قال الله تعالى في عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال بعضهم من فضله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أداه اسمين من أسمائه to ga wasu malaman sun ce saboda daraja da Allah ya wa wannan annabi namu an Allah ta'ala adahu Allah ya baiwa annabi Muhammad ismaini sunaye guda biyu ya ara masa min azma'ihi daga sunayensa fa qala بالمؤمنين رؤوف رحيم da wannan Allah ne arawa annabi وكان هو الإمام أبو بكر بن فورك wanda ya gaito da misalin wannan akwai wani malami ana kiransa da Abubakar dan Huraki babban malami ne malami ne wanda ya wallafa littattafai da yawa kuma ya san ma'anoni na alqur'ani aƙalla malamai sun ce wallafe wallafansu ya kusan ɗari a lokacin da yau fadi hijiran annabi yana shekara ɗari hudu da hida Allah ya karɓi ɗan abubakar ɗan huraki
حدثنا الربيع وأبو محمد عبد الله بن محمد الكشمي بقراءة عليه حدثنا إمام الحرمين أبو علي الضبري حدثنا عبد الغافر الفارسي حدثنا أبو أحمد الجلودي حدثنا إبراهيم بن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا أبو الطاهر أنبانا ابن وهب أنبانا يونس عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة وذكر هنينا
kaji wanda ya mana hadisi masanin addini ne fiƙihu ne abu muhammadu baban muhammadu yana da ɗansa muhammadu sunansa na yanka abdallah kuma ɗan muhammadu alkushe ne mutumin birnin kushe ne daga ji wasu mutane ko a suna mutum kasan ya fi ka a ce baban muhammadu kuma haka ne fa abdullahi ne baban annabin ai yawwa baban muhammadu abdullahi to ka gane shi annabi ai sunan mahaifinsa abdullahi ko yawwa kuma annabi yana da da abdullahi to kuma duk hikimomin sun zuwa wannan sunan abu muhammadu aka ce baban muhammadu sunansa abdullahi kuma wanne ne abdullahi aka ce dan muhammadu kaga annabi yana da kuma da da abdullahi baban annabi abdullahi annabi yana da da abdullahi sai aka ce abu muhammadu baban muhammadu abdullahi aka ce kuma dan muhammadu abdullahi din dan muhammadu to an ka duba ka gani ko a suna wani ya fi ka alkushaini mutumin birnin kushaini ana nasarta yi ga wani kabila mai suna kushaini bi qira'ati alai da karatun da ya karantar da mu zuwa gare shi yace haddathana imam al-haramain in kai limami ne sakamanka shi wannan limamin guri biyu ne limamin maka limamin madina idan ya je maka shi ne liman a madina ma shi ne liman ya ke sa ya sallah duk lokacin da ya je madina ya ce a babban liman ya zo a madina yana zaune ba wani liman sai shi in ya zo maka kuma da ake kaba shi ne imamul haramai ne limamin maka da madina ina limamai na tun gaina ku zo ga shugaban limamai nan in kai limamin juma'a ne na tun gaina to Allah yau wani daraja shi limamin maka ne limamin masallacin ka'aba limamin masallacin annabi shine aka ce imamul haramai eh limamin haramin maka da limamin haramin madina kaji darajar da Allah ya masa abu ali baban ali sunansa a dabari ana kiransa da dabari kaji da sunan yake shi kuma yake haddasa na abdul gadir al farisi abdul gadir mutumin birnin farisa ne mana hadisi haddasa na abu ahmad al juludi abu ahmad al juludi ya mana hadisi shi haddasa na ibrahim ibn sufyan ibrahim dan sufyan ya mana hadisi haddasa na muslim bin hajjaj shine imamu muslim haddathana abu dahir abu dair ya mana hadisi an ba'ana ibn wahab dan wahab ya ba mu labari an ba'ana yunusa yunus ne ba mu labari an ibn shahab az-zuhri ga imam ibn shahab az-zuhri kala yace ga za rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da amincin Allah ya je yaki ga wata yaƙi wa zakara biya dan a wannan yaƙi an bace hunaini duk yaƙin da annabi zai sunansa gazawa in dai an je da annabi wannan yaƙi
قال فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية مئة من النار to ga ji faɗa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wannan yaƙin da aka ciyo ganima safara dan umayya annabi raƙumi ɗari ya bashi miya da minan na'ami sai da annabi ya bayi raƙuma ɗari wai ku ji kyautan annabi fa raƙumi ɗari a ba mutum wannan sai shugaban nan namu to sannan fa ثم مئة ثم ya مئة ƙara ba wani ɗari ya ƙara ɗari da farko ya ba da ɗari ya ƙara ɗari ya ƙara ɗari ya baiwa wani ɗari daga bayan ɗarin nan ya ƙara ɗari kuma ya ƙara ɗari sai annabin قال ابن شهاب "Mm." نعم حدثنا سيد بن المسيب wanda ya mana wannan hadisi sai da ne dan musayyibi shine sai da wanda ake kiransa da imamu tabi'ina ba sayyiduhum jama'a bainal fiqi wal hadis ya tara tsakanin fiqi da hadisi wal hadisi wal ibada ga ibada ma da shekara haka shekaransa ahirin da biyar aka ce bai taba yin haka dan ya huta ba alwarawa ga gudun ga tsantsani ga gudun duniya da Allah ya tara masa kullun yana masallaci yasa ake ta- kiransa da ma- hamamul masjidi tattabaran masallaci eh kullun baya barin masallaci to hiya mana hadisi daga waye ne anna sahwana أن صفوان قال والله لقد أهداني ما أهداني
Mm.
وإنه لأب وفما زال يهديني حتى إنه لأحب الكلب إلي yace sahwana yace wallahi a dani dan ba zai faɗi ban kyauta ya kai kyauta ba a cewa kaza ka bana yi a kullun ya bani abin da ya bani yace kai ya bani abin da ya bani in kyauta ya kai kyauta ya ba a faɗa an ka jana faɗan kuɗi ya yi kaɗan ne wani nawa ya baka dubu ɗari dubu ɗari biyu za ka lissafa amma yanzu aka danko dala kamar rafa biyu ko uku aka ce to ga wannan ka ji a shami aka zama ma a cikin kwali ai ba za ka iya cewa an bani kuɗi kaza ba sai dai yaya sai a ce ai ya gani ranka dai ya gani ganin da ya kamata ya min ya gani kai za ka ce ya gani yadda ya kamata ya gani haka ake faɗa ya yi ɓoyewa ake ai ai wani kuɗin ba a faɗa ba a faɗa shi yasa bai faɗa ba yace annabi ya bani abin da ya bani da yi wannan mutumin bai zama yana son annabi ba amma dalilin kyautan da aka ba yace ba ma za na bai guye ba yudi ne annabi yana bani a da annahu la habbul kalu sai ma duk duniya ba wanda nake so irin annabi to haka ake in jama'a sun zo gurin ka sun zauna ba da karatu kada yake jagoran mutane ba mutane kala kala ne wanda ya zo neman karatu yake da yunwan karatu a bayi karatu wanda kaga ya zo ya zauna shi ma yana da ilimin girmama yake so ka girmama shi wanda hankalinsa duk a tahe yana haka yana haka ka kira ka bayi ku- kuɗin ragon matarsa ya sa ya tafi sai ji daɗi amma mutum matarsa tana asibiti ta tsi- ai- ai an tsugunar da ita asibiti ya ji labari ya zo gun kawai ka ce zo ka ji karatu ai wannan ba maganar karatu ake ba abin da yake gun san kana so ya ji karatun ka bayi abin da ya zo nema wala wane ya aka yi wala iyali na tana asibiti to nan ka- ka sallami kanka inda dama ka ce to ga dubu talatin don Allah ya da ya je dawo zai wuni yana jin karatun amma a kurin wanda ya zo gidanka an yi ruwan damunan nan ya ɗau sungumi aka ce gidan ne ba abinci ba ya sa sungumin ya kafa haka ka zan yin sungumi sai ka iya kafa shi shi da ya tayi ma kan ya ka- tsinin ya kafa ya yi gamu yana tunani ya ce to bari in je gun malama ne shi dama ba mata amalanken shanun abin din ma garman ma yake ba da ya zo kurin ya je sun gona ka gani da kayan aiki da yan shara ya fasa zuwa aran ma sanu da in ka ce yawa sanuwa ne ya ga ya ji a- a waro da yadda ya zura ayi a waro luye na zuro to amma gana famu zai yanayi da wuya kai dan yirke da wazin jiddi a ciniya to bare kiran manan goyi din akwa ne a ran da ga ya fanni din a ran nan nan nan ga bari rere buya za ku zane mai kuma to akwai jaka mai wazo gille wille karan da ya dadduye ya bare kallo daddunoi sai ku ku ne tare da amma mutumin da an ce gida ba ka ji ka ce zo ya ji karatu ai ai ai da karatun ta zama zai ji ba ai ga kunne Allah ta ta zama kansa zai dinga ji wani awwa awwa awwa awwa awwa awwa ba zai ji ba yau wanda ba abinci ya zai ji karatu ai mutane akwai halin annabi wanda ya zo ya buƙaci a bayi abu in babu a bayi kaɗan inda akwai abin kuma a ɗan ƙara masa a bayi yadda ya kamata a bayi wanda kuma Allah ya sa karatun ya dan saba yana jin daɗin zai ma ya dan goge almajin din ka bai karatun yi kuma wanda yi kuma dama labarin ka yaji yi ma ganin su da darajarsa ya zo ne dan ya nemi albarka to in ka gani a girmama yi wannan malami ne babba fa a garin su a girmama yi ko ka zauna malam wani a yi karatu a ce to madalla Allah ya saka to zai ji daɗi amma kowanne yawa kowa kuɗin goro mai biyan bukata ma ce karatu wanda matarsa za ta haihu ma karatu wanda zai je damuna ba tuwa ma karatu ai ba haka bane a duba a ga me ya cancanci wanda ya kamata a yi masa akan bukatar da ya taso masa haka annabi yake yi eh kaga wannan da ana bayi ana bayi ai ya bar duk abin da ya dame shi daga baya ce ba wanda yake so irin annabi Muhammadu Allah ka wani abin da zamu bayar ko mutane sun zo ka ba mu ikon hakuri da su
فروي أن أعرابيا جاءه يطلب منه شيئا فأداه ثم قال أسلمت إليك wani balarabe ne malaman hadisi ba san sunansa ba jahu ya zo gurin annabi ya dalawa minhu shay'un ya zo yake neman dan wani abu na duniya zai je biya bukata abin ce yake nema dai a dan wani abu ba yi ne ya kawo gurin annabi shi ba neman karatu ko wani abu ba to sai annabi ya dauki abin ya bashi annabi ya ce a hasanta ilaika na kyautata maka sai balaraban kaga me ya kamata ya ce ya kyautata masa aiko to balaraban bai faɗa haka ba sai faɗi saɓanin haka mu ba za mu iya faɗa ba amma ya faɗi saɓanin haka yi balaraba sai aka yi فغرب المسلمون وقاموا إليه ba sai ya faɗi wannan mummunan magana fagari bal muslimuna sahaban annabi da suke kusa da annabi duk ransu ya baci wa kamu ne kai kai kai mutane suka yi kansa wani ma ya zare takobi ya za ka faɗi magana na gaban annabi ya aka yi فأشار إليهم أن annabi ya ce كفوا a a a ku kyale shi ai guri na ya zo wannan magana kuma ni ya gaya wa an ku ku kowa ya ne da takobinsa ku yi hakuri ku kyale shi shikenan ku kame kar wani ya masa wani abu haka annabi ya faɗa
ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه صلى الله عليه وسلم وزاده شيئا sai annabi da aka yi shiru kowa ya zauna sun magama sai annabi ya tashi wanda kala man gida annabi ya yi gida a gidan ya aika ya ce a kira min wannan balaraban a kirawo shi wa rasala ilai annabi ya aika ya kira shi wa nada wa zada hushiyan annabi ya dau abin da yake so ya kara masa ya kara masa sun makala ثم قال أحسنت إليك annabi ya ce to yanzu yaya na dan kyautata maka ya ya ce قال نعم
Mm.
فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا na kyautata maka sai ce ya kware ya rasulullahi ya ce waje za ka Allah ya saka ma da kai da danginka da alkhairi haka ya gaya annabi da jama'ar ka da danginka da Allah ya saka musu da alkhairi wai yake annabi addu'a ka ji kai Allah ya saka ma da kai da danginka da jama'anka da alkhairi annabi yake wa addu'a to mu je mm.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي من ذلك شيء faƙala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam in kai haka sai kai shiru kaɗan a girmama shugaba ko ma ka ja maje na baya faƙala lahu فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
sai annabi ya ce da shi sallallahu alaihi wasallam نعم إنك annabi ya ce da shi نعم، إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي من ذلك شيء annabi ya ce to ai ɗazu yayin da ka faɗi maganar da ka faɗa wannan maganar ya kawo ƙaiƙayi na ƙiyayyanka a zuciyar sahabbai na ai wannan maganar ai ta so samu rayi فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم علي yace ba in ababta da kana so faƙul baina aidihim ina so ka faɗa gaban su ma kulta baina yadayya na abin da ka faɗa gabana hatta ya zaba har ya tafi ma bi zudurin alaika wannan hauyin da suke ji na zuciyanka so nake naga ya tafi ya bar su mm.
قال نعم yace ya rasulullahi zan faɗa ai mm.
فلما كان لقد أو العشي جاء kalan ma kana gado washe gari ko da maraice sai wannan balaraban ya zo mm.
فقال صلى الله عليه وسلم sai annabi ya ce إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه فزعم أنه رديا كذلك
sai annabi ya ce da ya zo ya ce inna hadal arabi jama'a wannan balarabe wanda jiya ya zo ne fa a gunku ba kala ma kala ya faɗi maganan da bai kamata ya faɗa ba amma bayan nan na yaga gida na za an kirawo yi fa zai na na dan ƙara masa fa za'ama annahu riya yana riyawa cewa ya gode sai annabi ya ce a kazalik haka muka yi da kai قال نعم sai ya ce kwarai ya rasulullahi فجزاك الله من آل وعشيرة sai خيرا balaraban ya ce Allah ya saka ma da ahalanka da jama'arka duk Allah ya saka musu da alkhairi فقال النبي صلى الله عليه وسلم
sai annabi ya ce مثلي ومثل ومثل هذا
annabi ya ce kaga misali na da misalin wannan bawan Allah مثل رجل له ناقة شردت عليه فتابعها الناس ya ce mazalu kamar misalin rajulun mutum ne lahu tare da yi nakatin yana da taguwa sharadat alai ta zabta dawa fa'ad ba hannasu sai mutane suka bibi bayan wannan taguwa ta sa فلم يزيدوها إلا نفورا
falam yaziduwa babu abin da zai karawa wannan taguwar wannan mutumin kaga wannan mutane da suka bi taguwar to babu abin da zai kara illa nuhura kara ya ga daji taguwar za ta yi sai dai gujewa mhm.
فناداهم صاحبها خلوا بيني وبين ناقتي fana dawo sahibuwa sai mai raƙumin ya ce da mutane jama'a ku kyale ni tsakani na da tsakanin taguwa ta na bi ku sanin halin kayana Mhm.
فإني أرفق بها منكم وأعلم ya ce domin ni ne kayan na bi ku tausayin kayana kuma na bi ku sanin kalan kayana da ku فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فردها sai kenan fata waja laha shine sai ya kirawo kayansa bai ne dai ya gabansa fa a kaza laha min kuma mal arab ya dinga nuna mata dan ciyawa na kasa farar da ha sai kuma ya dawo da kansa حتى جاءت واستناقت وشد عليها رحلها واستوى عليها hatta ja'at har ta zo da kanta wanda na ga ana lallaba ta har ta kusa sannan kuma wajen da alaiha rana aka dau sirbi aka dora mata wanda wa alaiha ya hau ya zama daidai a kai wa inni لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار ta annabi ya ce wa inni cewa ni lau taraktukum da fa na kyale ku da farko hay sa qala ar-rajulu ma qala yayin da mutumin nan ya faɗi maganar da ya faɗa faqatartumu da na bari kun kaje shi a lokacin fa da kada na da wuta zai je da wuta zai je to yasa in ba ko ya zo gurin ku ana tausayawa duk lokacin da mutum ya zo shi mutum kowa da irin darajarsa yanzu ku da kuke zuwa kuke gaida ni ana ran madin ai sani ne yasa shi wanda bai sani ba ya zo kurin taro yake gani taro ake me ake yi bai san komai ba bai san wannan yana da daraja ko wannan bai da daraja ba to kuma shi kuma kallawar duk yake muku ma haka to kuma wanda ya zo yi wani ra- abu na rayin kunya ko rayin ganin daraja kar ku ce masa alaran ya bata rai za mu daddake shi ba a yin haka ba a yin haka ku bi ya hankali ko kan malamai ku ya fasa karewa dai ko sai ku bi ya hankali yawa ko kan malamin ku ya fasa kar ka ce a'a ni zan dau fansa ba haka ake ba a hankali za ka jawo mutumin nan ka lallaba shi wata rana shi ma zai zama ɗan bi amma lokacin da an kyale ku didididididi aka je ka kai mutum ya yi laifi zai ga wuta kai kuma kana da laifin kisan kai ba haka ake wa baki ba haƙuri ake yi duk lokacin da mutum ya zo ya kwaɓa laifi ko rayin sani ko rayin ganin girman daraja to kai malamin kuma kar ka ce a yi kaza a lallaba shi abin da ya zo nema a bashi in an bayi shi kenan sai a zauna lafiya ban ba ku labarin wani sarki ba da haka nada ana naɗa yi sabon sarki wani mutum ya zo da takalmi fat fat fat ya fice ta gabansa yana ficewa ta gabansa malam da sarkin nan ya gani sabon sarki sai ya koma ransa ya bace ya ce baba wani an naɗa ni sarki ina sarki a garin nan ya zo ya fice da takalmi ta gabana zan sa a kashe shi ya ce haba wani kai ya dai marowaci dan wani ya zo ta gabanka ya fice da takalmi har ka ce a kashe shi wani rawa ne da kai to ba ya zan yi da shi yace ka dau wani abin duniya ka bashi ka aika masa da yazo zai fice da naji ya ce wani zo mana sai kira yace ga dan wani abu na duniya rike sai ka bashi da aka bayi kuma ana nan ana nan har ila yau da yazo gobe zai fice yace wani zo mana sai kuma ya takalmin sa ne sai yace in gode waye gari da yazo zai fice aka bayi waye gari da aka dawo shi yake sha da fadar yake share fadan da kansa to kaga da ya sa an kai yayi ai mutuna ce ko to haka yake duk mutumin da bai san darajar mutum ba shi mai daraja shi yake sanin darajar mai daraja ai duk mutumin da kaga ya ga darajar ka to ai sai mai daraja mai daraja shi yake sanin darajar mai daraja shi maran daraja ba ya da ya ga darajar mai daraja haka ne ko to saboda haka in mutum bai da daraja ka daina ganin cewa sai ya ga darajar ka a hankali a hankali kana masa wayoyi ma ya zama mai daraja to zai ga darajar mai daraja eh in mutum ya zo irin wannan zamanin namu na ƙarshen zamani da alkhairi ake sa mutane su bi mutum eh ba ma wani ba ko ɗanka ne ma wannan zamanin in ya bukata in akwai a bayar matar ka ma in akwai ka ɗauka ka bata abokin zaman ka ka bayar mutane yanzu ransu yana iya nan kurin ran hankalin ba irin yadda ka sani bane in ka ga mutum ya zo yana gigicewa ka ɗauka ka bayi sai ku zauna lafiya in kar mutum ya zo ko ɗan shaye-shaye kai yaya kaza kaza kuɗi yake so bahi ka zauna lafiya kar abin ya kai ga rahin kunya a ɗauka a bayar ko samari ne ka gani a wani daba za su ma rahin kunya kai suwa ne yaya ka ya raga ta mala ka ce a gashi dai na san goro kuke so ka dan ba su dubu biyu ka ce haka na makalla nan gaba ka tsira da rahin kunyar eh sai ka ɗauka a baka amma mutum yaro dama hankalin ma rabi ba rabin hankali kuma a ce ba bayi za ka yi ba kai ma ka masa har shi zai zai ma ba daidai ba haka ake yi sai da alkhairi malamta ba da karatu ka ake malamta ba yi yi mana in ka roƙi Allah ya baka ilimi ka roƙi wasu abubuwa a ƙarƙashin wanda in ba a baka su ba ilimin ma ba zai tsaya daidai ba bayan Allah ya baka ilimi ka roƙi Allah ya ma rufin asiri in ya ma rufin asirin kuma ka roƙi Allah ka yi kyauta kyautan ma fa sai ya yarda ayin kana kyauta sai da baiwa wanda Allah bai ba baiwa ba ga abun ma ba zai iya kyautan ba amma duk lokacin da zaka ɗauka ka ba wannan ka ɗauka ka ba wannan ka ɗauka ka ba wannan kai kowace irin masifa za ka tsallake kowace iri za ka tsallake ba in ka ga abin ya zo to kaddara ne ai kaddara ne amma kuma a kurin Allah ya baka abin duniya Allah ya baka ilimi ba kyauta kuma akwai abin kyautan ba da za ka yi daraja ai ba za ka yi daraja ba sai da alkhairi ba ka ga annabi ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan shi wannan mutumin da ya magana maka ya yi zaya amma da aka kara masa ayan shirya to koya za ka yi abin da annabi yake yi wannan matsalar ka ƙara masa an ƙara dan kaga an hirya ko to kai ma ka ɗau zumfura nan wanda ya zo nema ka bayar ka roƙi Allah kuma ya baka dan ka bara wasu sun ce da a baka gwara ka bayar to yi za malami ba sai da karatu kaɗai ba in an zo wani matarsa ta haihu wanda dama ka taimaka wani zai aular da yansa ka ɗanya alkhairi to almajiranka za su zauna a ƙarƙashinka za su je ka kuma sau da kafa in ka faɗi magana za su ji a ƙahin kunnen su amma ka lona kai ba ka bayarwa an san kana da shi ƙangau irin wannan zamani ruwa ya faɗi na damuna ka ce da wani almajiri ya zauna zai zauna ai ba zai zauna ba almajiri yanzu kurin ka danna ya aiki ka ce a zo ka min noma guri kaza zo ka min kaza ya noma hatsi ya kawo gida a jirge ko ko da mai ɗaya baka bashi ba malam kuma ka ce ya ƙara yi yanzu da za ka ji aka rafala zan je gurin shekara zan je mashekari in ka an ce zan je mashekari nan ma mashekari ne ɓaci ta yi nan da ma mashekarin ne ta mutum da ta ɓaci to za a je mashekari in kuma an ce ana gata malam zan je gurin kaɗan raɓa raɓa zan je in kaɗe to ya kagaya masa a nan ma zai iya kaɗe raɓar shi raɓa an ce za a je a kaɗe raɓa ba wani abu ne raban ba yunwa ai ba ka ji dabban nan da raba ai yunwa ne to ko a za yin da za ne za a ji a ɗan cikin mu a ɗan warware nan ɗin ka kaɗa masa raba ka ɗora masa yunwa to wannan yunwan da malam ya sa yi wahala da ɗan noma noman bari mu je mu ɗan kaɗe wannan rabar eh tun da dai noma ya fice a je inda za a ɗan huta ana ɗan cin ƙarago ana ɗan cin gyaɗa in aka ɗan yi bare ma za a samu kuɗi a kai don Allah ya da ya dawo ba raba a jikinsa yi ne fa fasaran kaɗan raba eh kaɗan raba ina fata kun fahimta to a dinga alkhairi malam ne kar ya zauna da rowa annabi ya ce albakilu aduwullahi walau kana aliman marowaci annabi ya ce maƙiyin Allah ne ko da malami ko da malami to bare ma mun zo wani zamani wanda in babu alkhairin lamari din rikicewa zai yi annabi ya ce idza kana fi akhir zamani la yaqimu dinu illa bi dinari wa darahin ƙaryan zamani addini ba zai tsaya daidai ba sai da wani ba hannu to ka zama malami yadda Allah ya baka karatu ka yi kokari ka roki Allah kuma Allah ya ma rufin asiri ka dinga yin alkhairi ka dubi shehu nan mana irin su shehu jibrima sun roki Allah malam duk duniyan za su zo zai ba kowa kuma abin zai saura yaya kaga yadda ake yi wane zo a bayi wane zo a bayi to daga nan har tayin kiyama zaka ji labarin su ai wani kyautan ya sani karatun ma bai sani ba shi ka tafiye labarin shehu ya ce wallahi mun je gunsa baya barin mu kudi yake ba mu shehu alkhairi yake mana to yi alkhairin ya sani yayi bai ma san wancan karatun ba malamai ne suka san matsayin karatun amma yi civilian a bayi ya sani kuma an bayi to saboda haka ya kamata a roƙi Allah a nemi dan wani abu na alkhairi kana yi in kana malami kuma da rarrafe yaro kan ta wai ba hakurin za ka yi kyautan ba gwadawa za ka yi kana gwaji a gidan kan ana dafa abinci kana ci a ɗakin ka kai kaɗai ka daina ka fito da ɗan abincin ka tare da ya ƙofar gida ka kira mutum biyu ku kuna ci to wata ran Allah zai baka na uku in kuna ci ku biyar Allah zai baka na biyar din in kuna ci ku goma sai Allah ya baka na goma haka za a dangane lokacin da da muke karatu gashi tun da muka tayi mahaifin mun ya tayi abinci a kofar gida ake ci mu ma muka koya in mun zauna lokacin da muke bada karatu bai hu da tire ɗaya ba abinci na wanda ni zan ci shi zan fitar mu ci da jama'a har abin yayi albarka muke fito da tire biyu tire ɗaya namu tire ɗaya almajiran da suke ci a kwana a tashi a kwana a tashi har ya kai matsayin muna karatu da kwanan kofar gida dudu du shinkafan baya fice tire sha biyu kun sani idan an yi shinkafa da wake bai fice tare sha biyu ba kaman kwano biyu kenan shi kenan da almajirin da muka yi karatu ya ci in dare yayi kuma da dan gardawa a fitar da kaman tare goma muna yi muna yi har ya kai tare ɗari har ya kai ɗari yanzu har ya kai tare ɗari biyu muna yi ba wayo ba dabara amma sai da rarrafe yaro kan tashi amma kai baka gwadawa sadaka ma baka gwadawa to kuma ta yaya Allah zai taye ka hausa suka ce tashi in taimake ka to kai yunkuran ma baka yi ba yanzu na zaune kurin sai ce wani zo ka tada ni ba ni da niyan tashi kurin ka miƙa mutum hannu wani zo ka tada ni kaban ka haka ba ga da niyan tayi in dai da niyan tayi na dan ya haka na dan yunkura haka tada ni to shi ma zai ji sauki sai ya tada ni tayi in taimake ka amma kai ko gwadawa ba ka yi baka dan gwada alkhairin ba in kana gwadawa Allah sai ya taimake ka ai ai Allah yana ga zuciyarka ya ga abin da kake so kuma dama dan shi kake yi to yi kuma sai ya ingiza maka ina fata kun fahimta wannan dai shine dabiyar wannan annabi namu to mu je karshe
وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا annabi labari ya zo daga annabi yace la yuballighuni ahadun minkum ana ahadun min ashabi ya annabi yace duk Allah a cikin ku kar wani ya kama mummunan labari dangane da sahabbai na kar ka zo ka ce min wani yayi kaza wani yayi kaza annabi yace ba na son haka ya annabi yace فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر annabi yace so nake ni na bar cikin ku lafiya ba na jin haushin kowa ban damu da kowa ba sai alkhairi to haka malami ake so a yi zaman nan namu da muka yi da ku bai kamata wani ya zo ya ce malam wane wane yayi kaza wane yayi kaza to sai a kira ma wani abu almajiri da malami da wannan za su yi koyi duk lokacin da wani almajirin kai zai ce wani yayi kaza kutsutsut ya gaya ma to in dai kana so ka kai wannan rigima ka ce wani ne yayi kaza to ikon Allah sai ka yi shiru ka ce a je a kira wani in ya ka kirawo yi ya ce wane ga wane ya zo faɗi abin da ka ce a ai kaza kaza yake to kaga ai baka da gaskiya to daga yau karka sake kama maganan wani kai kuma wane ka yabe masa yace na yabe to sai a zauna lafiya amma malami ya zama mai gulma ku yi magana da wannan almajirin kuma ku koma ku ja haushin wancan almajirin kai da wannan ku hada baki kuma ka ja haushin wancan to ina daraja ba daraja ai ai mutane suna garkayin kayan wanda an wanda umbrella a turanci duk kowa yana karkashin inuwa ɗaya to a daidaita su kurin kai ko malamin karka ya rayin gaskiya wanda ya rayin gaskiya a jawo ya gaya masa fa abin da ya ba daidai bane kuma a daina rike mutane da haushi to sai a zauna lafiya amma wannan ya taya an yi gulmansa ya zo kuma an daina an koma gulman wannan ya taya an yi na wannan ta yaya za a yi majalisin ya zama na Allah da Annabi Muhammadu yoyi ba to ya za a dinga yin haka a zauna tare zaman nan namu da muka zauna wani yayi kaza wani yayi kaza a daina gaya mana akwai yakaran da za mu yi karatu muka ce muku jama'a ko wuka mutum ya dauka zai zai yanka mu kar ku gaya mu dukkanin ku kallo ɗaya nake ni ma na wani laifin Allah ya bi mu wanda ya ce na yi laifi in na yi laifin to tun da ni musulmi ne ya bi mu in ban yi laifin ba ya ce na yi to yi kuma Allah ya bi masa a zauna lafiya tsintsiya ɗaya maɗaurin mu ɗaya kuna son annabi ni ina son annabi a cikin mu kuma mun ki wannan mun so wannan anya inuwar ka zama ta annabi a inuwar manzon Allah babu gibi to ya kamata malami ya dau wannan sunfar din a daina hada gulma a gurin majalisi ko gurin karatu a zauna tsintsiya ɗaya madauri ɗaya kuma duk abin da wani yayi na laifi a hukunta shi kar wani babba yayi laifi a hukunta mara mai daraja mara daraja in mara daraja laifi a hukunta shi mai daraja idan ya yi laifi a kyale shi to fa nan fa babu adalci saboda haka ya kamata a yi daidai da daidai a san matsayin kowa in mutum ya yi laifi kuma kira a gaya masa fa ka yi laifi kaza ya yi ya to daga baya ta an yafe masa amma ba zai yi ba to shi yasa ku zauna kuna hakuri da mu wannan makarantar da kuka gani sai da hakuri wannan makarantar wani irin makaranta ne ba kun gani nan ko ni ne laifi faɗa nake na yi a yafe mun to kar ka yi tsammani a nan za ka yi laifin barka wallahi wallahi sai na faɗa na ce wane abin da kai ba daidai bane ka gyara ko a gaya jama'a ba zai yoyi kurin a zuwa yi rahin gaskiya makarantar na zauna lafiya ba fa ku kyayi kanku ko a haɗa baki da wani a cuci wani wallahi sai mun baka don haƙƙinsa sai mun ba haƙƙinsa duk wanda ka cuta sai mun ba an cuta sai mun ba haƙƙinsa kuma duk mutumin da ya gulma na wani mutum ya faɗa sai mun faɗa wane ne ba abin da ya dame mu nan gaba karka yi Allah ya hiriye ka haka za a yi abu na uku kuma ka ɗauko maganar wani ka kawo mana to ka hirya don zan kira mutum duk wanda kai magana su ya ce wane ne ya ce ka za gahi ba wani boye boye haka muke yi dama kuma kowa ya san mu da haka to a kiyaye gurin gurin alkhairi ne in ne rayin gaskiya in kuna min nasiya ku mun faɗa in kun yi rayin gaskiya ni na muku faɗa mu da ku mu zauna kamar laka ne da bulo da bulo kaɗai ba a gini da laka kaɗai ba a gini dole sai lakan ya hau ya danne bulo bulon ya danne laka da haka wata ran sai ya zama soro to kun ga dole ne ni din sai da ku ku din sai da ni ni ku mun fada akan laifina ni da muku fada akan laifinku mu dinga shawara a junan wa shawurun fil lamar fa idza azamta wa tawakkal ala Allah wannan ita ce makaranta ta Allah ta annabi makaranta ta annabi Muhammadu
ومن شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم
yana daga tausayin da annabi yake wa al'umma tansa takafifuhu wa tashiluhu alaihim kuma annabi yana sauwaka musu baya daura musu abu mai nauyi da sauwaka a gare su mu ma dai akan haka muke zaune ko eh muna koyi da hakan annabi baya daura mutane nauyi saboda ku gode wa Allah da annabi muke koyi kaga yanzu ba a cewa ku je itacen gidan malam kunna za ku itace kaga a lahira an an tambaye ka baka yi karatu ba ka ce malam nake wa itace ba ka yi yawa na biyu kuma ba a mun noma ba ni da tantan ba ni da amalanke ba ni da garma ba ni da shanu ba ni da zuni da zaniya sai dai na yanka na ci a yanzu dai kam da mun yi kuma a gun mahaifina mun musu biyayya na bi shanu amma ka kawo saniya yanzu yau ka kawo ka gwada ka gani yau ka kawo yau zan yanka ko magarba yayi in Allah ya daka ban magarba za ga gara da sun fara ci mu da ya saniya sai yanka ba wani wanda zai zai mana noma ba za ka ce ai noman gonan malam bane nake yi a lahira na kafa ma hujja ba ni da gonan noma ko ba a min noma ko ba a min girbi ba a min sassabe ko ba na noman rani in kaga inji almajirai muke tarwa a basu ruwa su sha eh in kaga wata home injin baye ka daina cewa ko na gona na ne ka san ba gon yazo ya gani wannan injin fa na gonan malam ne a'a almajirai yake fitarwa da ruwa su sha shi ma ba a ba da kuɗin fetur mu muke biya cikin karfin ikon Allah yawwa bayan nan haila yau ba a min ciwo ba ni da wani raguma ko ni shanu ko ni menene in ka ga ragumi yana kiwo ko saniya na yankawa ne kafin layya baya fice sati daya shi ma ba almajiri ba makiyayi za mu ware kuma a biya shi daga layya ya yi guda da ne bakwai ne mu yanka sannan kuma ba wani ba a nema min kuɗi ba ba ni kuɗin laraba ba a nema min kuɗi ba wani almajiri da zai ce ai kuɗi nake nema malam babu hi a lahira duka ba muku hujja fa nake eh an tambaye ka me yasa ba kai karatu malam me yasa almajiri bai karatu sai ubangiji ka tambaye shi eh Allah ya ba mu yiko ya ci ya sha an ba ya gurin kwanciya nan gaba kuma hi da yake karatu hi da Allah gahi nan amma ni ba a min aiki ko wanki ba a min masu min wanki na sun sani almajiran da suke ihsani nake mun suna neman albarka amma ba na sa mutum aiki a lahira ka kafa min hujja da shi ba a yi saboda haka an gama kafa muku hujja wanda zai bi Allah an buɗa masa hanya wanda zai nemi ilimi ya zo ya nema wanda zai nemi karatun Qur'ani ya zo ya nema ba ma tambayan kula da Allah ne zai biya mu akan haka muka zauna kuma akan haka muke
wa karahatu ashiya makabata an tufrara alaihim idan annabi yana wasu abubuwa na lada to sai ga ya ki abin ya bari saboda kar al'umma suna koyi da abin abin ya zama faralla kuma daga baya su kasa yi ka kaulihi alaihi salatu wa salam laula ana tuqa la ummati la martuhum listiwaki ma kulli annabi wudu'in ya ce ba dan tsoro nake kara tsananta al'umma ba ai da duk lokacin alwala annabi zai ce da da za ku yi asuwaki haka yace wa kabaru salatil laili wa nahayuhum anil wisal kuma labarin sallan dare da ana sa annabi ya ce ku daina dore na azumi dore ku daina suka ce ya rasulullahi kai kana doren ai ba ga saurayi ya ce ayu ni rabi wa yazkini ai ni ko da ina barci ubangiji na yana shayar da ni yana ciyar da ni amma ku ku yi sahur to mun kana son azumin ka yi lada in kai sahur ya bi yin sahur din lada kuma sahur din shi ne amfani a gare ka da sahur din ne za ka je la'asar ba ka ji yunwa sosai ba amma sahur din ya fi lada kuma lokacin da rana ya faɗi ba sai ka je can dare yayi ba daga ya faɗin nan ku yi buɗe baki ya fi lada ka yi sahur akwai lada saurin buɗe baki kuma akwai lada kaga addinin nan cikin sauƙi yake فما جعل عليكم في الدين من حرج وكراهته دخول الكعبة لئلا تتعنت أمته abin da yasa aka karanta ya ga ɗakin kaba yanzu aka ce za a ga ɗakin kaba ai kaga zai tsananta ga al'umma yanzu kowa ya je maka ya da aka ce in bai ga ɗakin kaba ba Allah bai karba aikin sa ba mutum nawa zai mutu ga gurin jifan shedan ma wanda ma zuwa ne a dawo in kwana ya kare ana ta mutuwa bari a ce za a ga ɗakin kaba to kaga dalilin da yasa annabi ya tsananta ya karanta ورغبته لربه أن يجعل سبه ولعنه لهم رحمة بهم wara gabatun lirabbi saboda kwaɗayin ya ga al'umma Allah ya sa su rahama an ya ja'ala sabu annabi ya ce duk wanda na zage shi ko wanda la- na la'ance shi annabi ya ce to ya zama rahama gare in annabi ya zage ka ko ya la'ance ka to da wannan zagin za ka yi ga aljanna ko na la'anci mutum da la'antan ya yi ga aljanna wanda na zage shi da zagi na da la'ana na Allah ka juye shi ya ce ya zama rahama to mu ma tun da mun zo gurbin nan da almajiran da muke zaune da ku ko da wani yana ga wata ran yayi wani laifi mun sani ko ba mu sani ba duniya da lahira an yabe masa yawwa an yabe amma ba ba dan kowa ba saboda martabar Yawwa, ka daina tunanin cewa ko na yi wa malam wani laifi a duniya da lahira ni ma kun yabe min to saboda martabar makaranta ne na Muhammadawa ba ma so wani ya zauna da haushin wani duniya da lahira Allah ya yabe muku Allah ya yabe mana eh Allah ya yabe muku Allah ya yabe mana alfarman manzon Allah eh dan muna yafiya eh ko da kun ji wata ran kafin karatun mu mun yi ta sa Allah ya yi sa damun mu aka yi ai karfin mu aka ji ya za muka yi ta sa Allah ya yi sa an ce kar mu yi karatun al- allo za a soke to kaga mu ba dole mu san Allah ya isa ba yawwa to wannan da dalili amma ku almajirai duniya da lahira kun yabe min na yabe muku kuma duk wani mai kaunan annabi ko a wani gari ko a wani guri yayi ba daidai ba mun yabe masa shi ma muna sa ran zai yafe mana wani ita ce makaranta ta wannan annabi namu
wa annahu kana yasma'u buka'a sabi fa yatajawwazu fi salatihi idan annabi yana sallah mata suna bin sa sallah to in yaji kukan yara saboda tausayin da yake tsakanin uwa da ɗa to annabi sai ya sauri ya mai da zuran gajeriya ya sauri ya gama sallah domin jin kan da yake tsakanin uwa da ɗa wa min shafaqatihi sallallahu alaihi wa sallam أن دعا ربه وآهده فقال أيما رجل سببته أو لأنته kaji an da arabahu annabi ya roƙi ubangijin wa ahadu ya alƙawari da Allah faƙala ya ji ayyu ma rajulan ko wani mutum ne sababtu wanda na zage shi aw la'antu ko na la'ance ya baje ala zalika lahu zakatan wa rahmatan wa salatan wa dahuran wa qurbatan tuqarribuhu biha ilayka yawmal qiyamah Allah ka sanya yi ya zama wato rahmatan ya zama jin kai wa salatan kuma ya zama tsira wa dahuran ya zama tsarkaka wa qurbatan da kusanci na tsanantuwa taqarrabuhu biha da wannan zai samu kusanci ilai ka zuwa gare ka yau malkiya mata ranar gobe kiyama to kun ji da bahanan annabin mu yake shi kullum tunaninsa so yake ga ya za ya al'umma su ji daɗi ya zai ya nema al'umma sauki ولما كذبه قومه أتاه جبريل عليه السلام yayin da mutanensa suka karyata yi sai mala'ika jibril ya zo ya tada annabi malam annabi yana cikin bakin ciki sai jibril ya zo masa faƙala فقال له إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك sai jibril ya ce faƙala inna la ta'ala kada sami a kaula qaumaka ai abinda mutanen ka suka gaya ma Allah ma ya ji laka a gare ka wa mara du'a laika da abinda mutanen ka suka maishe maka ya annabin Allah Mhm.
وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ya kace to yanzu dai Allah ya umarci mala'ikan da yake kula da dutse li ta'muruhu bima shi tafihim duk abin da kake so mala'ikan zai ma duk dutsen duniya yana hannunsa ya aka yi فناداه ملك الجبال وسلم عليه
sai wani mala'ika mai kula da dutsen ya kira annabi yewa annabi musallama gayi ba mala'ikan har ya zo Allahu akbar.
mutanensa ne suka karya ta yi jibril ya ce Allah ya ce in gaya ma yanzu yanzu an umarci mala'ika mai kula da duwatsun duniya duk duniyar nan yayi haka zai iya nike su mala'ikan zai zo abin da kake so shi za a ma shugaba saboda kana da matsayi a fadar Allah ana gamawa jibril yana rufe bakinsa aka ce assalamu alaikum da ya waya ga mala'ikan har ya zo har ya zo fana da wai ka assalama yayi wa annabi sallama yanzu ko nike duniya za a yi to yanzu za a gama to bari mu ji وقال أمرني بما شئت إن شئت أن أدلق عليهم الأكشبين yace ba kale yace ni ne wanda Allah ya turo ka je kai kallon malaika abun nan yace ni ne wanda Allah ya turo ya rasulullahi murni bima shi'ita umarce ni da abin da kake so wa in shi'ita idan kana so ma ya gaya masa haka ana da baka alayhim bainal kashi in kana so duk mutanen duniya zan yi haka na sa sa nan na sa kurin sai ne haka da nake su yanzu za a gama ka san daga inji a ƙwarya to wannan ya wahala dutse dai za a ɗauka a bangon duniyar gabar dutse dai a bangon duniyar yamma haka ya haka mutanen suna guri dai daga an yi haka yi kenan malam an gama aka ce yanzu za a ya gama ya annabi ba a so a garin ka ya ɓaci annabi muhammad yadda kake so haka allah zai yi to bari mu ji kuma shugaba a matsayin da yake da yi na'am قال النبي صلى الله عليه وسلم
sai annabi ya ce وأن أرجو أن يخرج الله من أسلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا
faƙala sai annabi ya ce a'a wannan aiki da aka turo ka bana bukata bal arju uridu bana nafin isa salahun ka tumbuke su kar ya zamanto kai kai kai kare dangi bana su an yi kurija Allah min aslabihim man ya abudullah wa da hula ajru bi sha in ma su sun karyata ni mai yiwa a cikin su ko za a yi wasu 'ya'ya a ƴaƴan a samu masu cewa la ilaha illallah ko da su ɗin sun ki ba su yadda ba mai yiwu a samu ƴaƴan su yayi a samu masu bauta Allah ai kara nike su a kyale su a kyale su kara nike su ko a zuriyarsu a samu masu bauta Allah ba su tara Allah da kowa ba to yanzu kai yaya mutum ya samu wannan dama ya bar daman ai sai annabi ga daman ta zo an kiyaye shi da ita annabi muhammadu Allah mun gode maka Allah ka ba mu hali irin na wannan annabi namu
warawa ibn al-munkadir ibn munkadiri ya rawaita hadisi anna jibril wanda eh saurara ibn munkadiri shine wanda ya rawaita hadisi yana cewa hi ibn munkadiri an gabatar da darajojin zaka san hi tabi'i ne ai babban tabi'i ibn munkadiri ba sahabi bane to shi yasa an rawaito ya aka yi hi ibn munkadiri da yace an rawaito to kaga dole mu nema agunwa in bai faɗa ba wannan hadisin sunansa mawqufi in ya ce gurin wane to marhu'i saboda shi yasa ake sa gane sunan mutanen shi ba sahabi bane bai zauna da annabi ba ya ga wanda ya ga annabi ibnu munkadir to kuma nan gaba sai kai gaba iya bayanin da nake so na yi nayi anna jibril alaihi salam yawa arwayan ta mau- ma- in ko marhu'i ne sai an nemi wanda ya dangana ba saboda haka yace anna jibril alaihi salam mhm.
قال للنبي صلى الله عليه وسلم
yana gaya wannan annabi namu ira da amincin Allah tabbata gare yana cewa إن الله تعالى أمر السماء والأرض والجبال أن تضيئك inna Allah ta'ala Allah madaukakin sarki amara sama Allah ya umarci sama wal arda da kaza an wal jibala duwar watsu an tudi aka su nuna ma biyayya to jama'a ina wanda muke cewa an yi duniya da lahira dan annabi mutum sai ga yana ta kumban baki ga ga an ce sama ta ba annabi duk abin da yake so ki- sama ki masa ke ma kasa ki biyayya ga annabi abin da annabi ya nema ki yi duwar wadi ku yi biyayya ga annabi to me ya rage a duniya yi wa annabi biyayya kowa aka ce ya bi in kaga mutum bai bi ba daga munafiki sai kafiri amma kowa ya rasa na sama ta bi ƙasa ta bi aljanna ta bi al'arhi ya bi kursiyu ya bi mala'iku sun bi aljanu sun bi mumune masu imani sun bi wanda bai bi ba daga munafiki sai kafirai mu ma mun bi kowa ya bi zaka ji muna cewa Allah mun gode maka Allah mun gode Allah ya ƙara annabi daraja Mm.
فقال أوكر عن أمتي لعل الله أن يتوب عليهم
faƙala annabi ya ce uwa kira al'umma ce ni ba na so a yi wa al'umma ta azaba ina so dai Allah ya jinkirta azaba ga al'umma ta na Allah ba da banza ba Allahu Allah an ya tuba alaihim ko kuwa Allah ya karɓi tubansu ko ta an canja wannan hali فقال نعم قالت عائشة رضي الله عنها ummina Aisha tana cewa ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما
to gaba kaɗan akwai raguwa ko to kaji yau annabi ummi na aisha tana cewa bai- ah, tana cewa ma ku yi rasulullahi ba taba baiwa annaba zabi bainal amrayni tsakanin umarni guda biyu ba illa igtara aisarahuma sai annabi ya duba mafi sauki ya ya dauka biyun zai duba wanda ya fi sauki annabi zai dauka in dai mai saukin ba ya zama zunubi ne ba mhm.
قال ابن مسعود رضي الله عنه Abdullahi dan Mas'ud yana faɗa sakataren wannan annabi namu arwawan Imam al-Bukhari da Imam Muslim. Mm.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقولنا بالموئذة مكابة السامة علينا
Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zaka walana bil mawidati annabi zai mana wa'azi to idan yau ya wa'azi ko gobe kuma jibi sai a dan huta. Eh sai sai ana neman wa'azin ba kullun yake musu ba saboda tsoron kar su kosa shine ya zaka walana baya lazamtawa in kwana ɗaya biya kai wa'azin kuma jibi sai a bar mutane su huta to haka abin yake da abu na duniya haka ake tafiya ko karatun qur'ani ne lahadi litinin talata laraba to alamar ka bari juma'a bari dan ai koyi da annabi ana hutawa amma kan ran alamar ka ce kai karatu za ka yi ko ran juma'a kai wasa sai zama ba albarka tunda an ce a barin a bari a huta yau da gobe din tafi karfin wasa haka ne sallah ma da Allah ya sauke mana ba kowane lokaci ne muke ba in muka yi asuba har karfe biyu ba sallah sai na bula kana hutawa in kai azhar kuma sai an samu awa biyu sai la'asar in kai la'asar kuma har kusan awa biyu tukun ko awa hudu ma tukun sai magariba in kai magariba dai a yi rabin awa in an yi isha kuma har a samu awa goma kafin asuba to kaga tunda Allah ya mana haka kowane lokaci to annaba haka yake wa'azin ma yana yi kwana ɗaya biyu sai ya bari mutanen su huta yana dan tausaya musu saboda koron kada su su kosa وعن عائشة أنها ركبت بعيرا وفيه صعوبة فجعلت تردده to kuma ummina ayya ta haura kumi to da ta haura kuma raƙumin yana da tsaurin kai to yi kenan sai raƙumin ya ki tafiya نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق to ita kuma sai take duka raƙumin نعم shi kuma raƙumin ya ki tafiya ce ummina aisha ala yake bin riziki ki dinga rangwame mana ko dabba ne ma mai tun da ya ji a dan tausaya masa to saboda haka sai a yi rangwame mu ma mun tausaya muku karatun ma mun tashi mun tausaya mun yi rangwame eh to a yi rangwame sai a yi fatiya eh a yi wa annabi salati goma Eh, kada kosa mutane a yi rangwame Allah ya saka da alkhairi a yi wa annabi salati goma Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara annabi karama la ilaha illallah sha ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikilasi jama'a karanci fatiha kafa uku godiya ga ubangiji Allah mun gode maka mun gode maka la kullu hal bismillah da kulhu Allahu kafa uku uku yabo ga ubangiji jama'a karanci fatiha kafa bakwai bakwai kursiyu kafa bakwai bakwai dukkan sharri Allah kai mana hijabi lilafi kafa bakwai bakwai dukkan sharri Allah kai mana kariya fatiha kafa uku uku kowa jama'a ya sa bukatun sana alkhairi na ku bukatun da na bukatun Allah ya biya mana Allah ya kara mana san annabi mu rayu akan san annabi karburan mu akan san annabi jama'a fatiha kafa bakwai sauran jama'a da muke musu bukata addu'a ta alkhairi Allah ka biya namu ma Allah ka biya haɗu da fatiha da salatul fati Allah ga bayin ka sun taru ba don komai ba saboda san annabi Muhammad dukan abin da zai zama sharri da mu da al'umman annabi a duk ko'ina Allah kai mana maganin abin da zai zama alkhairi da mu da al'umman annabi Muhammadu Allah ka sada mu da yi wannan zama da muka yi da ku Allah ya zama ma gaban annabi Allah ka sa mu zauna gaban annabi Muhammadu Allah ka sa mu zauna gaban manzon Allah ka gafarta mana zanubanmu ka sa aljanna ta zama makoma Allah aljanna aljanna firdaus innahu ta'ala ala zalika qadir wa bil ijabati jadir ka gafarta mana zanubanmu ka ba mu lafiya kasar mu ya zauna lafiya duk wata fitina Allah kai mana maganin ta ya saluka bi annan shaidan ka سلام يا مولانا مولانا بجاه يا الله يا رحمن يا رحيم خلي جانا في الله يا ابن السلام يا مولانا لما انت والله في الأقرار يا الله يا رحمن
Amin.
ربنا تقبل منا انك انت